السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو عن الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ما الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسب عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من أجل النعم والمنن علينا طلب العلم الذي فرضه الله تعالى علينا وأوجبه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال المولى جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الكريمة التي تحثنا وتوجب علينا طلب العلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم إلى غير ذلك من الحديث النبوية الشريفة التي تحثنا على طلب العلم وتوجبه علينا عباد الله إن العودة إلى المدارس النظامية في هذا العام لنعمة عظيمة ألا من أوجده الله تبارك وتعالى وأحضره في هذه السنة من الطلاب والتلاميذ فعليهم أن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة أي نعمة العودة إلى الدراسة النظامية فعلى الآباء أن يراوا أوقات أبنائهم بكل مفيد اقتداء بسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فإنهم يراؤون أوقات أبنائهم وكتبوا رسائل إليهم يحثونهم على حسن اغتنام أعمالهم بكل مفيد نافع فكتب ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة إلى ابنه ينصحه فيها وسماها لفتة الكبد في نصيحة الولد وكان مما جاء فيها اعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات والساعات تبسط أنفاسا وكل نفس خزانة واحذر أن تذهب أو واحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم واذكر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب ولا تودئها إلا إلى أشرف ما يمكن ولا تهمل نفسك وودئها أحسن ما يكون من العمل وبات إلى صندوق القبر يوم الوصول إليه ما يسرك عباد الله إن التربية الإيمانية لهي أهم وأشغل لهي أهم وأجل ما يشغل المربين والآباء بأن يبرس في نفوس الأطفال منذ صغرهم التعلق بالله تبارك وتعالى والارتباط به والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والخوف من الله والحياء منه لأن من شب على شيء شاب إليه عباد الله وتعتبر الحلقات القرآنية إحدى الوسائل المهمة الفعالة في مواجهة الانحرافات السلوكية حيث إن الحلقة القرآنية التي تركز على التربية الإيمانية بكل ما يفيد الطلاب والتلاميذ أنها تغرس في نفوس طلابها تغرس التربية الإيمانية وتقوي جوانب شخصياتهم ولا شك أن من أعظم ما يجب صرف الهمم إليه في تربية الأبناء تعليمهم كتاب الله تبارك وتعالى الذي جعل الله نجاة الأمة وعزتها ورفعتها منوطة بتعلمه وتعليمه والاعتصام به قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وقال المولى جل جلاله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وينبغي تعليم الأولاد كتاب الله تبارك وتعالى منذ نعومة أطفالهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى ثم صلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد ثم على إدرته وصحبه وتابه مقاله وسنته عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اهتموا بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة ودراسة وحفظا واقتدوا بسلفنا الصالح فقد كان مدار فقد كانت مدارسة القرآن الكريم في حياة الصحابة ومن تبعهم بإحسان فله أهمية خاصة فعلينا الاقتداء بهؤلاء فننجح كما نجحوا ونفوز كما فازوا لأنهم تعاملوا بكتاب الله تبارك وتعالى بالاهترام والتعظيم والتعليم والتعلم فلا خير لنا إن تركنا طريقهم وقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا الله تبارك وتعالى من المتعلمين لكتاب الله تبارك وتعالى ومن المعلمين له إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اعزنا بالقرآن اللهم اعزنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عداك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو مسلمين مجزور الله سبحانه وتعالى cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu sani cewa yana daga cikin nemomi da kyaututtukan da Allah subhanahu wataala ya yi mu musulmi neman ilimin addinin musulunci babban kyauta ce da Allah subhanahu wataala ya mu baiwa ce mai gwabi da Allah ya mu kasancewa mu muna neman ilimin addinin musulunci domin mu bauta ma Allah subhanahu wataala da ilimi ba da jahilci ba Allah ta'ala ya kwadaitar da mu ya ja hankalinmu a bisa neman ilimi Allah ya ce Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai mala'iku ma sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai haka babu abuta ilimi sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai yana tsaye da adalci babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai Allah wanda yake mai buwaya mai hikima kuma Allah subhanahu wataala ya ce ku sani fa ba mai tsoron Allah sai malami kuma Allah ta'ala ce masu ilimi suna zama ne da jahilai kuma Allah ta'ala ce Allah yana ɗaukaka waɗanda aka ba su ilimi da darajoji masu yawa idan kana son waɗannan darajoji to ka zo ka shiga hanyar neman ilimi ka nemi ilimi ka yada ka karantar ka kira mutane zuwa ga addinin da Allah subhanahu wataala ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sai ka samu wannan daraja din wurin Allah subhanahu wataala ayoyi suna da tarin yawa waɗanda Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da mu ya ja hankalinmu ya ba mu roman da ke akwai a cikin ilimi kuma ya wajabta mana neman ilimi din Allah ya ce ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai Allah subhanahu wataala sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi masu tarin yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi to yana sanar da shi ilimin addinin musulunci wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi gaba daya da haka kenan neman ilimi kyauta ce ta Allah baiwa ce babba babu wata baiwa da ta kai a cikin addinin musulunci da ta kai neman ilimin addinin musulunci duk wata kyauta da zaka samu bayan matsayinka kai musulmi ne to ba ta kai a ce maka kai kana neman ilimi ba ko ka samu gwargwadon ilimi kuma kana yadawa kana karantarwa ba saboda haka wajibi ne waɗanda suke nema su ci gaba waɗanda suke zaman banza ba su zuwa neman ilimi to su tashi su yi aiki ba san cewa ba abota ma ilimi ba abota ma Allah da jahilci ana bauta ma Allah subhanahu wataala ne da ilimi sa'annan mu sani cewa dawowa karatun boko da aka yi na wannan satin shi ma nema ce mai girma da Allah ta'ala ya makananan almajirai da manya wajibinsu ne su gode ma Allah subhanahu wataala a bisa wannan nema da Allah ta'ala ya musu nema da da yawa daga cikin yara da manya ba su same ta ba duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan hanya ta neman ilimi to ya gode ma Allah subhanahu wataala sa'annan kuma wajibinmu ne mun uwaye mu gode ma Allah subhanahu wataala a bisa ‘ya'yanmu suna neman ilimin da zai kawo mana ci gaba a cikin rayuwarmu ta kasanmu da addininmu, kuma mu kiyaye lokacin ‘ya'yanmu da dukkan abin da zai dawo masa da fa'ida, saboda koyi da magabata na kwarai waɗanda suna kiyaye lokutan ‘ya'yansu maza da mata, suna ba wannan ɓangaren da lokutan ‘ya'yansu mahimmanci sosai har ma suna rubuta masu wasiƙa suna kwadaitar da su a bisa ribantar kyawun lokutan rayuwarsu da Allah subhanahu wataala ya ba su da dukkan abin da yake mai fa'ida mai amfani ibn al-jawzi malami ne da ya rasu shekara ta 597 ya rubuta ma dan shi wasiƙa wasiƙa mai tsada mai kyau ya sanya mata suna daftatul kabidi ila ko fi nasihatil walad wato waiwayen zuciya a cikin yi mada nasiha dan shi da ya rubuta ma wasiƙa babban malami ne yana da tafsirin alkur'ani mai girma wanda ake ce mazadul masir fi ilmi tafsir ya rubuta ma danya wasiƙa cikin abin da ya rubuta mai yace ka sani ya kai ɗana lalle kwanaki da kake ganin su su suke kawo lokuta su kuma lokuta suke kawo numfashin da muke yi kuma ka sani kowane numfashi ɗaya da za kai a matsayin adaka ce da kake ajiye wani abu a ciki a matsayin akwati ne da kake ajiye wani abu ya ce ka shaidinka wani lumfashi daga cikin lumfashinka ya tafi gaban zaba da wani abu mai amfani ba ya ce saboda ranar alkiyama za ka zo ka tar da wannan adaka ɗin wadda kake lumfashi lumfashinka na shiga ciki duk lumfashin da kai ciki yake faɗawa za ka zo ka same ta babu komi a ciki ga hadakan nan amma baka yi komai a cikin wannan ba ka bata lokacinka kamar yadda zaka zo ka iske mutum yana iya zaman awa biyar baya aikin komai banda mugun dumi ba abin da yake in ka ce ya tashi ta makaranta sai ce wai karatu zai ci to nan da kake me kake ci ko ka iske mutum tsakanin magariba da isha yana zaman banza kawai in ka zo ka zanna wurin ba za ka ga ya samu dala ba ba za ka ga ya samu kadago ba dala ashirin dala ɗin ba abin da zai samu banda mugun dini ga karatu yana kawo mai je karatu ba zai ba amma ya magana zai ce karatu za ci to nan me kake ci in kuɗi kake ta sa ana ta zuwa ana sayan kayan ka ba matsala in ka tashi da ka motsa za a zo a ce ina kake to kaga kana kana zama ne wani zama mai amfani amma ka zo kai ta zama watakila tsegumi ya shigo har gulma ta shigo ciki har ka ci mutuncin wani ma amma ka kwammace wannan da ka je ka zanna inda mala'iku za su rubuta sunanka su kai ma Allah subhanahu wataala cewa mun samu wani yana karatu kasar haka wannan lumbashin naka fa ballantana maganar ka lumbashin ka ma ranar alkiyama za ka gane ga yanan an rubuta ma shi ba komai cikin shi ga yanan da yawa ga yanan miliyoyin lumbashi ga yanan amma babu komai a cikin ce to ka kiyaye wannan ya ce kuma kadiba kowane lokaci daga cikin lokutan rayuwarka gaba ɗaya kadiba ka ga da mi wannan lokacin yake tahiya kakka yarda ka yi ban kwana da kowane lokaci daga cikin lokutan rayuwarka sai zuwa ga abin da yake shine mafi daraja mafi ɗaukaka abin da zai yi ya ce kakka bata ma ranka lokaci kakka kyale ranka ba tare da wani amfani ba ka yi ƙoƙari ka saba ma ranka da aikata abin da yake mai kyawu ne ya ce kuma wato akwatin kabarinka ka aika mai abin da zai faranta maka rai ranar da za a ɗauko ka kawo ka cikin kabari nan kaga wannan nasiha ce mai tsada ma dan shi to haka ake so mu ma mu zamanto masu nasiha mu zamanto masu gargadi masu faɗakarwa ga 'ya'yanmu da abin da zai amfane su ku sani cewa ya ku musulmi tarbiyya ta imani tana da daraja tana da matsayi kamata yayi a ce ita ce ta shagaltar da hankalin malamai masu koyarwa da hankalin iyaye da shuka ma 'ya'yansu tun lokacin da 'ya'yan suke 'yan ƙanana a shuka masu ratayuwa da Allah subhanahu wataala a koya masu yarda da Allah da kuma dogaro da Allah subhanahu wataala da jin tsoron Allah da kuma jin kunya Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya tasa akan abu akan shi za ya tsuwa sau da haka yaranmu da muna tarbiyyantar da su muna ba su horo na kwanakin suna ‘yan ƙanana muna koya musu jin tsoron Allah da jin nauyin Allah subhanahu wataala to ba za su lalace ba da ba za a samu lalacewa a cikin rayuwarmu ba da ba za a samu tabarbarewar tarbiyya ba da mugayen ɗabi'u da mugayen halaye ba ba abin da ke birge mu banda shigantaka da shiriri da muna ba ‘ya'yanmu tarbiyya tun suna ƙanana to da duk waɗannan ba tsara din ba za a same ta ba da za a samu nagarta a cikin rayuwa da samari da yan mata duk ba za su lalace ba sa'annan ku sani cewa wuraren da ake koyar da karatun alkur'ani mai girma saboda wannan lokaci yanzu za ka ga ya koma na boko na lafar kawai gaba ɗaya wani yaro fa yanzu in aka rantar da shi kenan ya yi ban kwana da makaranta ta islamiyya kuma sai kwange sai bayan wata uku sa'annan ya dawo shi ma wani da wuya ne ma wani yaro ma ya yi ban kwana da karatu alkur'ani sai ba kansu sai bayan wata goma ko wata tara sannan ka gan shi ya dawo makaranta ta alkur'ani mai girma to makaranta alkur'ani mai girma ita ce mafi girman wato hanyoyi masu ƙarfi waɗanda suke yakan duk wata tabarbarewa duk wata lalacewa ta tunani to babu wata hanya da take maganin wannan kaman makarantun alkur'ani mai girma makarantar alkur'ani mai girma wadda take ba da ƙarfi sosai a wurin samun tarbiyya ta imani tana dasa alheri mai girma a cikin zukatan ɗalibai a lokacin da suka zo makaranta babu abin da ake koya musu banda san girman Allah da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sanin addinin musulunci wannan kuma shine abin da Allah subhanahu wataala ya halice mu domin shi saboda haka mu sani cewa na daga mafi girma abin da ya zama wajibi a mai da hankali gare shi a wurin tarbiyyar ƙananan yara koyar da su littafin Allah subhanahu wataala a koya masu littafin Allah alƙur'ani mai girma alƙur'ani mai girma wanda Allah ya sanya tsiran al'umma da cin nasara al'umma da ɗaukaka al'umma yana rataye ne da koyan alƙur'ani da kuma koyar da shi da kuma riko da shi Allah ta'ala ya ce ku yi riko da littafin Allah gaba ɗayan ku ku rarrabu kuma Allah ya ce duk wanda ya bi shari'a ta ta alƙur'ani Allah ta'ala ya ce ba zai bace ba ko ba zai sha wahala ba ta kenan me ya kamata a koyar da yara abin da ya kamata a koyar da ƙananan yara domin su ne masu zukata masu haske abin da ya kamata a koyar da su shi ne littafin Allah subhanahu wa ta'ala tun lokacin tasawa sun tuna ‘yan ƙanana imam suyuti rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara 911 yake cewa koyar da ƙananan yara littafin Allah subhanahu wa ta'ala asali ne daga cikin asalin addinin musulunci domin in aka koyar da su karatun alkur'ani za su tashi akan tsafta da tsarki da hasken zuciya kuma hasken hikima alkur'ani ita za ta riga shiga cikin zukatansu gabanin son zuciya ya zo ya samu dama ya zalla a cikin zuciyarsu to alkur'ani ya riga shiga hikimar da yasa ake so a fara mai yaro da sanin littafin Allah subhanahu wataala da koyar da shi alkur'ani ya iya karantawa kuma ya haddace kuma ya san ma'anan alkur'ani mai girma saboda haka dan uwa musulmi mu sani cewa babu abin da ya kamata mu mai da hankali a cikin wannan rayuwa kawai sai mu mai da hankalin mu a wurin koyon karatun alkur'ani mai girma da kuma yin aiki da shi kamar yadda magabatan mu suke sahabbai da waɗanda suka bi su da kyautatawa sun ba karatun alkur'ani muhimmanci sosai sun ci nasara a cikin rayuwarsu kullum su muke gai su muke yabo me yasa saboda sun rike littafin Allah subhanahu wataala kuma sun yi aiki da shi sun koyar da shi sun kira mutane sun wayar da kan mutane game da littafin Allah mai girma da daukar kaga kullum gudun su muke kullum alheri ne suka bar gwamna ta faɗi ya kamata kuma ba wai tsayawa za mu ga faɗin alherin kadai ba ah ba mutum ba mutunan kirki bane wanda kullum sai dai zaki cewa babana wani ne a kamata aka ce ni ma wani ne kamata ya zangi ce mu ma kaza ya kamata mu yi hubbasa mu yi riko da littafin nan na Allah mu bar ma waɗanda za mu bar ma wannan duniya kyakkyawan yabo kyakkyawan misali kyakkyawan koyi a cikin rayuwarsu da haka ake cin nasara da haka ake samun riba Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke bari Allah subhanahu wataala ya taimake mu da ba alqur'ani muhimmanci kamar yadda ya kamata sa'adan mu sani cewa akwai wani cikin manyan jami'a ta marari cikin manyan ne yake kokarin ya ga ya raba tsakanin yan mata da samari a wuraren kwanansu ko kuma sai wasu ke mai jayayya haka suke mai gardama ba su so a yi samari ba legai katta manya a ce wuri guda suke rayuwa kun ga ba daidai ba musulunci ma ya ce tun suna shekara nawa idan suka kai shekara goma a raba musu ne a raba musu wurin kwana to bare sun kai masu shekara sha takwas ne ba abin da ya tafi kuma ce wuri guda ake rayuwa to yana kokarin ya ga ya raba mata daban maza daban waɗansu suna mai saba takalmi ko kuma suna nuna abin bai yi ba ba su san wannan abu to shine ya kira ne yace yana so a kama mashi mutane su kama da addu'a Allah ya sa wannan abu ya tabbata saboda ba daidai bane a ce baligai musulmi suna rayuwa wuri guda ne ba baligai kuma suturar su ba wata sutura ba ce ta kwarai ba ko ta kwarai ce ma zuciya ba kashi ne da ita ba tsoka ce kuma Allah ta'ala ya zagaye ta da shawa ko hijabi da katuwa suke sawa ballantana ma irin wannan rayuwar da za a ce ai mata suna sa hijabai da katuwa in ana sa irin wannan sutura to dama ba ma za a haɗa maza da mata wuri guda ne ba kaga kenan banna sai ta ta abkuwa to shine ake baran addu'a musulmi a kama Allah subhanahu wataala ya sa wannan abu ya tabbata Allah subhanahu wataala ya sa a raba su kowa ya koma wurin shi domin wannan shi zai sa zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya nuna cewa lalle mu musulmi ne ba arna bane mu Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ka daga musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ɗaukaka mu da alkur'ani mai girma Allah ka tausaya mana saboda alkur'ani mai girma Allah ka tunatar da mu abin da muka mance daga alkur'ani mai girma Allah ka azurta mana karatun alkur'ani mai girma dare da rana ya Allah Allah ka biya mana bukatun mu gaba da saboda alkur'ani mai girma ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'i mu gaba daya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ra musu lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rama Allah ka sa su huta Allah ka rama da su gida aljanna Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya Allah ka azurta shugabanninmu da tsoron ka ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah ka kare su daga rana yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da matan su ya Allah Allah ka yaye mana duk matsalolin mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka buɗa mana koyon kasuwanci mai girma a kasar nan tamu ya Allah Allah kada ka bar kasar nan tamu da durkushe ya Allah Allah kai ne mai bada arziki Allah ka ba kasar mu arziki ya Allah Allah kai ne mai bada Allah ka ba yan kasar nan tamu arziki ya Allah Allah ka ba mu arziki ya Allah Allah ka ba mu ka kana mu ya Allah Allah ka yafe mana zanuban mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka yi mana gafarar su ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka shahid mana hawayen mu gaba ɗaya sai a tsaye da sallah